المصطفى الكريم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا Allah subhanahu wa ta'ala yana horo da cewa bauta wa Allah ma'anan bautan Allah wahiduhu ku kadai tashi wala tushriku shay'an bihi kar ku tara wani abu da Allah wa asinu ku kyautata bil walidaini da mahaifa guda biyu ihsanan kyautatawa menene kyautatawa barran biyayya gare su wala yin janibin da tan da san koyar da gefen ka wato dukaman dukawa gare su da girmamawa wa bizar qurba haka nan kuma da ma abota kusanci alqarabati dangin mutum kenan wani ta ma da marayu ma'ana janibin din ne girmama su ya musu hidima duk nau'o'i na biyayya to ya musu a wani maurin ayin yana cewa in ma ya bula ganna inda karki farhadu ma aw kilahuma fala taqum lahuma ufin wala tanharhuma qul lahuma qawlan karima yana daga cikin insanin da aka ce iyaye haka nan mu abota kusanci واليتامى da marayu wal masakin da masakai wal jari zil qurba da makoci ma abocin kusanci al qaribi minka wanda yake kusa da kai fil jiwari a cikin makotaka wani nasabi ko dangantaka wal jari jirim da kuma makoci na nesa al ba'idi an kama nisance gare ka fil jiwari a cikin makotaka wani nasabi ko dangantaka wasahib bil jambi da kuma abokinka na gefenka harafiki abokin tafiya fi safarin askin tafiya wa wasu sana'atin koko wadda kuke sana'a tare da shi wakila an ce sahibi bil jambi nan abin da ake nufi azoje mata kamar yadda zo a cikin hadisi makota guda uku ne akwai makocin da yake da haƙƙi uku a kanka haƙƙin makotaka haƙƙin dangantaka haƙƙin musulunci dole ne ka bashi waɗannan guda uku akwai makwacin da yake da haƙƙi biyu a kanka haƙƙin makwataka haƙƙin musulunci akwai makwacin da ke da haƙƙi a wajenka shine zamantakewa da shi kamar ahalil kitabi kenan shi ma ka bashi haƙƙinsa hakanan aka ce har da mata ko abokin sana'a shi ma makocinka ne a kasuwa shi ma ka ba shi hakinsa wabne sabili da nan tafarki wato almun kadi mai yankuwa fi safari ya cikin tafiyarsa wa ma malakata aimanukum da abin da damammakin ku ta mallaka min alhariqai na bayi kuma ku kyautata musu inna allah hakika ubangiji la yuhibbu baya sun man kana wanda ya kasance mukutalan mutakabbiran mai girman kai fakuran mai fahari alan nasi ga kan mutane bima wuce da abin da aka bashi ya dinga gani ya fi komai ya fi kowa don an bashi kuɗi ko an bashi wani abu yana fahari da shi Allah bai son haka alladina yabkhaluna alladina nan mutana ne yabkhaluna waɗannan da suke rowa bi ma yajibu alaihim da abin da ya ba kansu shine kamar an dora mutum yayi zakka ya rike ya bayar ya hana wa ya muruna nasu suna horon mutane bil da rowa bihi da shi wa yaktumuna suna ɓoye ma atahumullah abin da Allah ya ba su min fallihi na daga falalansa min ilimi na ilimi wal mali da dukiya in an baka ilimi ba ce ka ɓoye ba ka yi aiki da shi ka fadakar da mutane hakanan kuɗi in an ba mutum ya gode wa ni'imar Allah ya yi abin da aka ɗora masa na kuɗi a kai to Allah baya son mai ruwa mai ɓoye abin da Allah ya bashi na farala wa yamuruna nasa suna horon mutane bilbuli da ruwa wa yaktumuna suna boye ma atahum Allahu abinda Allah ya ba su min fadlihi wa humul yahudu wa khabar al mutadai an ce allazina yabkhaluna wa yamuruna nasa bil miskin wa atahum Allahu min fadlihi ba a faɗi abin da ya tabbata a kansu ba shine mai tafsiri yace wa khabarul mutadai labarin mutadai ya ce allazina yabkhaluna mutadai ne to me labarin mutadan to lahum wa'idun shadidun duk masu yin haka narko wato azaba mai tsanani ya tabbata gare su watan namun yi tattali ne kafiri daga kafirai bi zalika wancananka wa bi gairihi da wannan sa azaban azaba muhinan za'ihanatin ma'abucin walakantarwa wallazina alfun allazina qablahu wannan wallazina adabi ne akan allazina yafaluna waɗannan yin fiƙuna suke ciyar da amuwa da dukiyoyin su ra'a'an nasi waɗancan sun ki ciyarwa ne gaba da wannan ko suna ciyarwa amma ba don Allah ba don riya don aje a faɗi murayina suna masu riya lahum gare su wala yu'minuna ba su ba da gaskiya billahi da Allah wala bil yawmil akhir ko da ranar karshe kal munafiqina kaman munafikai kenan wa ahli makkah da mutanen makka wa man yakuni shaydanu lahu qarinan duk wanda shaydan ya zama aboki gare shi abokin rubanyansa sahiba mu abokin sa ya mulu yana horo yana aiki bi amrihi da horonsa ka ulai kaman waɗannan masu hanawan da masu riya basa yayi muni shi shaydan nan bisa yayi muni qarinan abokin ruban ya ho shi shaydan kuma za alaihim shin wani cuta ne akan su lau amanu da a ce sun ba da gaskiya billahi da Allah wa da billahi da ranar karshe wa an bako suka ciyar min ma da kuma Allah daga abin da Allah ya azurta su ai ayyu lararin alaihim bi zalika idan sun yi ciyar don Allah wani cuta ne zai same su wal istifham lil kari cewa ma za alaihim din nan istifhami ne to ai me kamata a ce akwai cuta ba wani cuta akan su ai lararraba cuta biya cikin sa wayin na mallarar iyaka cuta fi ma kuma alaihi ya tabbata kamin abin da suke kai wa kana Allah Allah ya kasance aliman masani bihim da su wa jazin yana masu zakayya bi ma amilu da abin da suka aikata inna Allah hakika ubangiji la yuzlimu miskala zarratin ba ya zalintan mutum ɗaya ko da ƙwayan zarra ne ai askar namratin mafi karancin tururuwa bayan yankusa Allah ya tauye min hasanati daga kyawawan aiki na mutum Allah bai tauye masa aw yazidu ko ya kara fi sayyiati a cikin mummunan aikin sa gurgudan abin da kai na alkhairi shi za a baka ba kari ba rage abin da kai na sharri shi za a baka ba kari ba rage wa in taku hasanatan idan abin da ka aikata ta zama azzaratu kwayan zarran nan na muhasana min muminin daga mumini wa fi qira'atin min rafi wa in taku hasanatun fakana ya zama ta mutum kenan yudha'ifuwa ko yudha'ifuwa idan kai aikin alkhairi ko da ƙwayan zarra ne Allah ya so sai ninninka ta min ashirin daga goma idan aksar zuwa mafi yawa min sibai mi'atin daga ɗari bakwai wa fi qira'atin yudha'ifuwa bi tashdidi wa yuti yana bayarwa min ladun daga wurin shi min indihi daga wurinsa ma'al mulafa'ati tare da ninnin ma'ala afati tare da ninninka wannan ajiran lada azimin mai girma da ya zuru ahadun wannan mutum da bai iya sanin gwargunan ninkin aladan da Allah ke bayarwa fa kaifa halil kuffari ya ya ya ne ka halin kafirai idza jina idan mun zo min kulli ummatin daga kowane al'umma bi shahidin da mai shaida ya shaidu alaiha wanda zai mata shaida bi amaliya da aikinta wannan shine nabiyuha annabinta don sai an zo da kowane annabi a tambaye shi menene ne ka isar manzannin ka zai ce a'a don Allah subhanahu ta'ala mai dan tsaya wajen taron kiyama za a kawo annabawa tare da al'ummarsu Allah zai ce ma al'ummominsu alam tuballiku kuma rusula shara'iya shin manzannin da na aiko ba su isar muku da shari'o'i na ba sai su ce ya rabbana ma ballaguna ba su isar mana ba to sai Allah ya tambayi manzanni ku kun ji shin ba ku isar abin da na aike ku ba sai ce mun isar sai Allah ya ce manzanni kuna da shaidu sai su ce Muhammad da al'ummarsa sai ya zo da su sai su shaida a kan al'umma cewa makaryata ne annabawan sun kubuta to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ce ma annabi yaya da za ka gani ranar da za mu zo da kowane al'umma bi shahidin da annabin al'umma ɗin ya ce da cewa shi ya isar da manzanci al'umman nasa su ce bai isar ba a ce musu me shaidan ku zo ji na bi ka sai mu zo da kai ya muhammad ala haula ya bisa waɗannan annabawa shahidan mai shaida yau ma izan yau malmaji ranar zuwan nan yawadun lalina kafaru waɗanda su kafirce ma Allah za su yi guri wasu wurin rasula suka sace suka safi manzo ai an lautu sauwa bihim al-ardu da ma za a shimfiɗa ƙasa da su tusanwi bilbina ilil fa'ili ko tusanwa wani fa'ili wato za a ce da su zama ƙasa ma ƙasa ya zama shimfiɗaɗɗe a kansu ma hasbi ida ta aini asalinsa ta tasanwa ne fil asali wa ma irigami ayin irigamin ta asini aka ce tusanwa asalinsa tasanwa da za a daidaita al'allu ƙasa biyan na su ga an ya kunu su zama turaban ƙasa misalwa kamanta saboda mai ne azumin hauli saboda girman tsoron wannan rana kamar yadda ya zo a cikin aya wa ya ƙulul kafiru kafiri zai ce in ya ka azaba kurukuru ba mafaka ba wurin tserewa ba dabara sai ce ya laita ni kun tutura ba da ma na zamo ƙasa mana wala yaktumuna Allah ba su boye ma Allah hadisan wani magana amma amidu abinda suka aikata wa fi wakatin akhara wani lokaci yaktumuna suna boyewa wai kuluna suna cewa wallahi ma bana ma kunna mushrikina mu ba mushrikai bane da farko kenan ko kafirai ne sai ba mushrikai bane sai Allah ya tambayi hannayen su ya tambayi kafafuwan su ya tambayi jikunan su ya tambayi inda suke kafirci sai su shaida sai a me yasa kuka shaida ta me yasa ba ku magana a duniya sai su sha an daga nan Allahu allazi an dakul shay'in alhali da farko sun ce ma Allah ma kunna mushrikina daga baya kuma ba daman boyewa ga gaba yayi magana hannu yayi magana duk ya ayyuhal ladina amanu ya ku wannan ka fara gaskiya ga Allah la taqrabu salata kar ku yi sallah ku sace sallah ai la tusallu kar ku yi sallah wa antum sukara kuna cikin maye min sharabi daga sha da anna sababu nuzuriha sababin saukan ayan salatu jama'a tamfi hadis sukuri wasu jama'a ne suka yi sallah a cikin halin maye jama'an nan an ce Ali bin Abi Talib ne ya ce Abdurrahman bin Auf ya yi abinci sai ya kira mu sai muka ci to a lokacin da muka cin nan sai ya ɗauko giya ya shayar da mu lokacin ba a haramta ta ba tana haramu da muka sha giya kowa ya shiga cikin maye to sallah lokacin sallah ya zo to kuma ko da suna cikin mayan ba su maganar sallah sai a yi sallah sallah na magariba ne sai suka gabatar da wani mutum ɗaya daga cikinsu cikin karatun sai yana karanta kuliya maimakon ya ce la la la dinnan sai ce kuliya yi wal kafiruna a abudu mata abudu na antum abiduna ma abudu kafirai ina bauta ma abin da kuke bauta kuma kuna bauta ma nawa da inda la la la la la din sai ya cire sai Allah ya ce to giyan nan tana da sharri wajen sallah ba za a yi daidai ba to la ta karamu salata wa antum sukara hatta ta alamu sai kun watsake kun san ma ta kulun abin da kuke fada bi an tasihu la junuban kar ku yi sallah kuna halin janaba bi ilajin da shigar da zakari a cikin farji yawon zanin ko zub da mani wa nasbuhu ala sahari wa huwa shi yutlaqu ana illakin sa'al mufradi wal man da ke cewa wala junuban ba a ce masu janaba ba aka ce mutum ɗaya mai ma'anar jama'a lilla abiri sabilin ana aka hana cewa idan mai janaba yana da janaba kare aikin ibada kar ma ya zauna a masallaci sai dai abiri sabilin in masallaci ya zama hanya ne ko cikin rahaba ne za ka wuce ko cikin masallacin ma zama ba shi ne ce illa abiri sabilin ɗarikin ai musafirina suna halin tafiya ta taktasilu har sai kun yi wanka walla kuma an tusallu ya halatta gare ku sallah wal istisna wal musafiri to gadda matafi li anna lahu hukman akhar matafi yana da hukunci daban sai ce da sannu zai zo wakila an ce al muradu abin da ake nufi dai annahyu an qurbani mawri'is salati an hana kusatan wuraren sallah ainihin masajin masallatai in ana halin janaba illa uburaha sai dai a wuce kawai a cikin ganin makusin ba tare da zama ba wa in kuntum marla in kun kasance ba ku da lafiya malar lanyarun duhul ma'u cutar da ruwa in an taɓa ruwan sanyi zai cuci mutum hawa ala sabarin ko kuna cikin halin tafiya ai musafirina wa antum junubun kuna da janaba au muhaddisuna ko kun yi kari aw jaa ahadun minkum min al-ghairi ko ɗayan ku ya dawo daga bayan gida wal makanu ghair din nan shine wuri al mu'addu wanda aka tana dalika la il hajati saboda biyan bukata ai a hadasa ko ya kari aw la masumun nisaa ko la masumun nisaa ko kuka shafe beniya mata ko kai ku shafi mata wa fi qira'atin bila alifin lamassun kenan wa kulahuma dukkan su da lamassun da lamassun bi ma'anar lasti ma'anar shafa ne wa huwa jasu shine shafa bil yadi da hannu kala ko ibnu umar abdullahi dan umar ya faɗe shi wala ya shafi wala ya kabi ya jasu an riskar da shafa jikin nan bi bakil bashar sauran fatan jiki wa ibn abbas dan abbas an ce a da ya ce aula masu mun nisa a wajen shi ba shafan jiki bane jima'i ake nufi to idan kuka shafi mata har kuka ji daɗi falamtar juma'a ba ku samu ruwa ba ta ta ɗafaru na biyu wanda za ku yi tsarki da shi ne salati don sallah to ya za ku yi ba da ɗalabi kun nemi ruwa ba ku samu ba wata fi shi da bincike duk an bincika wa horajo ila ma adal marla wannan da ya ce falanta juma'a ana magana akan marasa lafiya kenan wato masu lafiya kenan shi ya ce ma adal marla banda mara lafiya mara lafiya ko ga ruwa ba a magana ruwan saboda rashin lafiyar ne da illar ku tayammamu ku yi tayammama ikdilu ba da duhurin lokaci ku nufi bayan shigar lokaci sa'idan bigire dan yi ba mai daɗi turaban tsahiran kasa mai tsarki fadribu ku bugi kasa bigi da shi zarbatai da bugu biyu famsaho ku yi shafa bi wujuhikum da fuskokinku wa aidaikum da hannayenku na na waje ku da hannayen kuma an rufe kai ne tare da gwiwoyi biyu minhu da gare shi wa masa shi da shi famsa hudin nan ya ta'adda bi nafsihi wa bil harfi ya yayi wa ace famsa hu wujuhakum ya yi ta'adda da kansa kenan wa bil harfi famsa hu bi wujuhikum shine yake cewa ma'ana daidai ne ku shafi fuskan ku ku ku shafa da fuskan ku inna allaha hakika ubangiji kana afuwan ya zama mai afuwa ne gafuran mai gafara alam tara shin baka gani ba ila allazina zuwa ga waɗannan hutu nasiban da aka ba su rabo min alkitabi daga littafi humul yahudu sune yahudawa yashtaruna lalalata suna so kwata bil huda da shari'a wa yuriduna suna nufin an tadillu sabila ku bace ma hanya ai to ku tsariƙa na haka ku kuskure hanya gaskiya ne ta kunu misalin ku zamo kamar su wallahu alam bi adaikum Allah shine masanin abokan gaban ku minkum daga cikin ku bai ku ku zai ba ku labari bihim da su ne tattani bihum don ku nisance su wa kama billahi wakila ya madiyan ya ishi Allah ya zama wali billahi da Allah hafizan mai kiwo da kun gare ku minu daga cikin su wa kafa ya isu billahi da Allah nasiran mai taimako mani an mai hani na gare ku min kaidim daga kaidin akhbarul yahudi malaman yahuda kenan wato na ayan ta sauka ne wasu malamai guda biyu daga malaman yahudawa suna zuwa wajen shugaban munafika abdullahi bin ubayy da jama'arsa sai su zauna su dinga taɗi da su har su tsare su ga barin zuwa sallah a wani ruwaya an ce ta sauka ne a wani mutum rufa'at ibn zaid da malik ibn tahsham sun zama idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana na sai su karkatar da hancinsu su aibata shi ne Allah subhanahu ta'ala ya ce kaji kaga waɗannan da Allah ya ba su littafi ga littafi a hannunsu sun san annabi Muhammadu gaskiya ne amma suna nufin su karkatar da ku akan hanya to abokan gaban ku ne ku sani Allah kuma ya fi ku sani abokan gaban min alladhina hadu akwai daga cikin waɗanda suka yahudawa kaumun waɗansu mutane yahudawa يحرفون الكلمة سنة جلكتا الكلمة الذي أنزل الله ونن الله يسوك في التوراة أسكن التوراة من نعت محمد نسبا عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أما واليه قبل مولادنسا التي ولي عليها وأن أكسنها كنت wai kuluna suna cewa linda ya hore su bi shayin da wani abu sai su ce samina ka wani ka mun ji maganar ka amma ba sai na amurka amma horon ka dai ba za mu bi mun saba wasu ma ka ji gaira musulmanin ba min jiyarwa ba halin bi ma'anar du'a'i wato gaira musulmanin nan ba mai jira ma'ana kar Allah ya sa ka ji wa yaquluna suna cewa lahu ga annabi ra'ina ra'ina shi ra'ina da kalmar larabci girmamawa ne mun baka kiyaye mu kiyaye ka da kalmar yahudanci zage ne ru'una wato ma'ana mai makirkitan hannu to larabawa suna girmama annabi cewa ra'ina sai yahudawa suka samu su ma suna cewa suna girma amma da kalmar su zage ne to Allah ya ce to kar ku ƙara ce ma annabi ra'ina din wa kullu ya an hade an hani an hidabi gabarin zancen biya da ita wa hiya ita ra'inan nan bi kalimatu sabbin kalma ne na zagi bi lukatihim da lukkan su layyan tahrifan din jiyarwa bi asami alsinatihim da halcinan su wadanan da suka wa kana suka fi dinin islami a cikin addinin musulunci wani wannan hunda dai abin da ya kamata su ce kalu su ce sami ina wa a tsana ba ba sun ina wa a saina ba mun bi mun ji mun bi badalin wa a saina maimakon mu a saina wasu ma aka ji fagar kadai wanzurna wanzur ilaina ka saurara mana badal ra'ina lakana khairan lahum da ya fiye musu alkhairi mimma kalu daga abin da suka faɗa wa kamo ya fi daidaituwa minhu da gare shi walakin amma abin da yasa suke faɗin haka la'anahumullahu Allah ya la'ance su ne ma'anar la'ana ya nisanta su abadahun amra'ati an rahmati gabanin rahaman su bi kubrin inda kafircin su bala yuminu na ba su ba da gaskiya illa qalilan sai dai kankani minu da gaskin su kamar Abdullahi bin Salam kamar Abdullahi bin Salam wa sabi da sahabbansa kaga wanda suke cewa sukan jirki sun Allah ya kawo sifan annabi a cikin at-taura duk yanda yake an ce shi annabi sallallahu alaihi wasallama fari ne farinsa mai gaure da ja ba mai tsawon dogo ba ba gajere ba kuma haka nan da suka zo sai suka ce a ba haka a taura ce ba shi wannan annabi da zai zo muhammadu baƙin launi ne mai tsawo kwarai kuma mai son kwaɗayi shugabanci ne to don suka juyar da ayar rajimu na jefa an mutum ya yi zina muhsini a jefe shi to Allah ya ce haka suke yi to sai Allah subhanahu ta'ala ya kawo musu wani wone na karshe shine zan faɗa yanzu ya ayyuhal ladina utul kitaba ya waɗanda aka ba su littafi aminu ku ba da gaskiya bima anzalna da abin da muka saukar min alqur'ani da alqur'ani shi qur'anin nan musaddiqan lima ma'akum ya zo yana gasgata littafin da yake hannunku ne alkur'ani ya gasgata attaura da linjila da zabura duka min qabli an nadmisa wujuhan tun kamin mu shafe wasu fuskoki naku da mu ma biya mu shafe abin da yake cikin ta min al'aini na idanu wal anfi da hanci wal hajimi da shamakai bana rudda mu mai da ita ala adbariya bisa bayanta fana jaluwa mu sanya ta kal a kafayi kaman keya lawan waidan allo daya auna la'anuhum ko mu la'ance su na musamman mu shafe su mu zama kirar tambayi kan gambirai kama la'anna kamar yadda muka la'anci asabu sabti ma abota farautin kifi ran asabar wa kana amrul lahi hukuncin Allah ya zamo aghla'uhu mafulan abin aikatawa Allah ya ka musu wannan gargadi mai zafi ko dai ku ba da gaskiya ku ci annabi gaskiya ne ko a mai da fuskan ku kamar ƙiya. ya zama ba ido ba hanci ba baki yadda ƙeya yake gaba yake ko kuma a mai da ku bere kamar yadda aka taɓa yi ga wurin ku to Abdullahi bin Salami babban malamin su ne walamma na zalat yayin da ayat ta sauka aslama Abdullahi bin Salami Abdullahi bin Salami ya maza maza ya musulunta fakila an ce kana wa'idan wannan narko ne daga Allah bi sharɗin da sharadi to shi Abdullahi bin Salami da ya musulunta to sai aka ɗauke musu ba kawo azaban masauran Allah ya ce yana jiran su falamma aslamu ba'aluhum yayin da sashin su ya musulunta rufi aka dauke wakila an ce wani kaulin ya kunu wannan din zai zama har yanzu za a samu damsu wa masu kamla kiyami sati gaban saukan tashin kiyama to an ce wa'idun nan da Allah ya ce musu an yi sabani a nan duniya ne ko a lahira ne aka ce a to tun da dai waɗansu musulunta an ɗaga musu ƙafa inna Allah hakika Allah la ya gafiru bai gafarta an yi shirka a tara shi biyi da shi a yi shirka da shi wa gafiru na gafarta ma duna zalika abin da ke goyon bayan wancan nan ka siwa zalika mina zuru na zunubai liman ya sha ga wanda ya so almakabira ta gafira lahu gare shi bayan yi rijila wani jannata shigar da shi aljanna bila azabin ma azaba wa man sha wanda ya ga dama azabahu zai azabtar da shi min almu'mini daga mu'minai bi zunubi da zunubansa su mai duhulun jannata sannan shiga da shi aljanna shi sa ake cewa la yakfiru anil qiblati bi zambi duk mai sallah ke tauhidi mai sallah to baya kafirci saboda zunubi zunubi bai sa a zama kafiri yawa shan giya zina caca da sauransu bai sa mutum yana sallah a ce ya zama kafiri sai dai a ce ya zama mai sabo to saboda haka ubangiji abin da bai gafara shine shirka a ce Allah yana da ɗa ko yana da abokin tarayya to wannan Allah ba zai bayyana ba zai tubu shine ce amma abin da ba haka ba Allah yana gafarta ma ga wanda ya so in ya ga dama a ƙarshe dai sai ya shiga aljanna shine ce bi an yi dira jannata bila izabi wa man sha wanda ya ga dama azabahu to shine ma masu tauhidi suke cewa wa man yamutu wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwalun ila li rabbih duk musulmin da ya mutu yana musulunci an san kuma yana sabon Allah bai tuba ba to karka ce dan wuta ne al'amarinsa mafawwalin rabbihi an fawwala ga ubangijinsa ka bace watakila a cikin ayyukan da yake yayi aiki kirki kuna daya sai Allah ya dubi wannan ya gafarta masa ba za ka ce da shi la ta kana dubi rahmatullahi inna Allah yaghfiru dhunuba na'am wa man yushrik billahi wanda ya shirka ya tara Allah da wani baka dibtara hakika ya kagi isman zunubi zamban aziman babba kabiran mai girma halamtar ila allazina yuzakkuna anfusahum shin baka yi duba zuwa baka gani ba zuwa waɗanda suke tsarkake kanun su wa hum yahudu sune yahudawa suna ganin su ne mutanen kirki ai mutumin kirki bai ce shi mutumin kirki ne sai ya faɗa masa amma su yahudu suna tsarkake kansu an ce wala tuzakku anfusakum kuma suna ce ai nanu abula wallahi mu ƴaƴan Allah ne waye ba hu masoyansa ai laysa al'amru Allah ya ce ba al'amari ba haka yake ba bi taskiyati min tsarkakewan su an fusa kanun su balillahu yuzakki man yasha Allah ne kada yake tsarkake wanda ya so bil imani da imani wala yuzamuna yunkasuna min amali ba a tawaye musu daga ayyukansu fatilan qadar kishirin nuwati ko da gurgudun bawon kwayan dabino munzuru muta'ajjiban kai duba duban mamaki ya rasulullah kai ba yaftaruna ala allah alkaziba yanda suke kaga karya ga Allah bi zalika wancananka cewa su ƴaƴan Allah ne masu ƴan Allah ai karya ne wa kafa ya isu bihi da shi isman zunubin bina bayanan ne bayanan bayanan ne wanda zala yana za a karanta ya sauka ne a cikin ka'abun al-ashrabi wa na'u ila makamancinsa min ulama al-yahudi na malaman yahudawa lamma kadimu makata da suka zo maka wa shahidu katala badarin da aka yi yakin badar suka ga wanda aka kashe a badar har nan mushrike ne suka kwadaitar da mushrikai alal ahadi sa karba bi fa asalim wai su je su nemi fansa wajen annabi wa muharabatin nabi da yakin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru da aka yi yakin badar to kabun ashrafi malamin yahudu ne a madina suna tare da annabi da annabi ya zo ya alkawari da su ku rike addinin ku rike addini na ba zan taba ku nan taba ku ba kar ku taimaki wani a kaina kan in taimaki wani a kan ku to amma suna kin annabi suna jirkita ayoyin suna cewa ba haka bane ba haka bane manzo Allah kuma yana faɗa da su kafiran maka da aka zo aka yakin badar annabi ya ce nasara kabul ashirin sai ta so ya zo makka tare da yan uwansa yahuda wajen mutum saba'in suka zo suka sauka akan shugaba a lokacin shine abu sufyan an kashe su abu jari a wajen yakin badar suka zo ai mu bakin ku ne yahudu fa suka kyautata masu suka saya musu bayanai ce me ya kawo ku ku kun da nan da kuke tare da muhammadu a can garin ku me ya kawo ku nan suka ce a abin da ya kawo mu mun zo ne mu haɗa kai da ku mu ya gyan nabi muhammadu alkawarin da muka yi da shi za mu warware shi ya kawo mu kawai ba ga yadda ya ci muku mutunci ba ya kashe mutanen ku kala kala abu su gane shine shugaban mushrikai lokacin da shi da sahabbansa suka ce kai ba za mu amince da ku ba ke da wani makirci ne idan abin da kuke faɗa gaskiya ne ku je ga gumakan mu can ku je ku yi sujjada gaban su su kuma ba mushrikai bane su ahlul kitabi ne amma saboda gaba da annabi suka je suka yi musu jina mugunci kamu suka ce sai kamu ya ce ba da mutum talatin su su abu su ba suka ce ku kawo mutum talatin cikin ku mu mu kawo mutum talatin cikin mu mu je mu manna jikin mu da ka'aba mu yi alkawari da ubangijin ɗaki shine ka'aba wallahi za mu yi kokari a cikin yakin muhammadu da mu da ku suka ce ai haka aka yi haka abu su bane ya ce to mu ina so in tambaye ku shi abu su bane kenan shi kuma mun ga mu al ba ma karatu ba ma rubutu ba mu san karatu ba wanda muna gadon kakan mu annabi ibrahim ku ne ahalul kitab wanda Allah ya sauka muku da littafi muna son ku ba mu labari kamin komi wai da mu da muhammadu wa yake kan gaskiya ko kuke kalanta littafi mu ne kan gaskiya ko annabi muhammadu ne ke kan gaskiya sai shi abu su shi kabulun asir mai ce to ku gaya mana me addinin ku me kuke yi suka ce yawwa za ka ji idan masu hajji sun zo mukan soke raƙuma ba su nama su ci mu shayar da su ruwa mu ciyar da baƙi idan an kama mutum mu karɓo shi muna sadar da zumunci muna raya ɗakin ubangijinmu muna ɗawafi da shi mu dinnan mu ne muke tare da harami ahlul harami shi ko muhammadu ya rabu da addinin babansa ya fita ma ya bar haramin makka ya yanki zumunci addinin mu kuma shine tsohon addini na muhammadu ko shi je ya fare shi wanne ne kan gaskiya sai ka abu ya ce antum wallahi ahada sabila bayan sirrin annabi muhammadu na cikin littafin su ta komi wallahi kun fi su shirya gaskiya to sai aya ta sauka haba haba saboda son duniya ka abu ka ki Allah ka ki annabi Muhammadu ka ki addinin ka shine Allah ya ce alam tara ila allazina utu nasiba ba ka ganin waɗanda aka ba su littafi na rabo min kitabin na littafi yuminun suna ba da gaskiya bin jibtu da gunki wa dagoti jibtu da dagotun nan sanama ne wasu gumaka ne na quraish har su bar Allah su guda ɗaya su je su gunki bauta don ya neman yardan kafirai wai kulina suna cewa lillazi na kafaru ga wanda su kafirce abi sufyana wa sabi da sabinsa hi na kalu lahu yayin da suka ce musu anahanu ahada sabilan mu ne muka fi shirya wajen tafarki don mu ne wulatul baiti ma abotan daki da suke rufin ya haji muna shayar da masu haji wani kurin zaifa muna ciyar da baki wani fukul ani muna fansu wanda aka kama wani fa'adu muna aikatawa an muhammadin ko annabi muhammadu shi fa muhammadu nan kar halafa ya saba madina a ba'ihi abinda muke yin nan haka ya samu iyayensu suke yi amma ya saba wa qata rahima ya yanke zumunci wa farq al haram ya rabe da hulmi haulai waɗannan ai antum ku sai ce ai antum ahada kun fi shari'a in ji shi kabuwa min alladhina amanu daga wannan suka ba da gaskiya sabilin tabarki aqwam dariqa mafi daidaiton hanya Allah ya ce kaga waɗannan ula'ika masu yin haka su ki gaskiya kiri-kiri don gaba da annabi Muhammadu la'anahum Allah Allah ya nisanta su gaban rahama wa man ya'anu Allah wanda duk Allah ya la'ance shi falan tajid lahu nasiran baka samun mataimaki gare shi mani da zai hane shi min azabi daga azabar Allah an bal alahu nasibun minal mulki shin suna da rabo ne daga mulki laisa lahum shay'un ba su da komi minhu daga gare shi walau kana ko da ya kasance walau kana da ashe ma suna da shin saboda tsananin ruwan su inji Allah yanda na sani la yutuna nasa ba za su ba za su ba mutane ba za su san mutane na kiran ko da ba wanda yake kan kwayan dabino ba sai an tafiyan wani abu wanda ba abin kula ba kazarin nukulati misalin dugo da yankaci dabino za ka samu kwayan a cikin kwayan na akwai wani ɗan ɗigo a kansa wanda dai yarwa za a yi to saboda tsaban ruwa dama su nasu ne ba za su ba mutum ko gwargwaron wannan ba da farki saboda faifayen bulin majajin su an bal aya su nunan nasa wannan dai hasada ne a sarari yanzu sayan mutane hasada ayin nabiya annabi sallallahu alaihi wasallam alama atahumullahu bisa abinda Allah ya ba su min fallihi na falalan Allah min annubuwati na annabta wa kasarancin nisa'i da yawan mata suna jan haushin annabi yana da mata da yawa su kuma annabi isa mata ɗaya yayi su kuma suka ce mata ɗaya za su yi annabi sallallahu alaihi Allah ya bashi yawan mata ai ya tamannuna suna gurin zawa da hukushewansa an huluma gare shi wai kulu suna ce a laukana labiyan lashi gara an da sa'i da annabi ne ina ruwan shi da mata ya za a ce mutum annabi da annabi ne da ba da shagantu da mata ba wa kana ina ala ibrahima hakika mun ba ala ibrahima jaddahu kakansa kamar musa da dawud da sulaimana alkitaba littafi wala hikimata da hikima annubuwa ta annabta wa ta ina hun ba su mulkan mulki azima mai girma in suna magana yawan mata ne ai a cikin jikokan annabi ibrahim kamar annabi dawud da annabi suleiman mun ba su mulki mai girma mun ba su mata da yawa fa kana li dawud tikun wata suna imratan dawud mata 99 yake da shi suleiman kuma yana da dubu ma baina hurratin wa sariyatin tsakanin ya da kuma yangai to me yasa ba za su yi musu hasada ba wa minhu akwai daga cikin su man amana bi wanda ya bada gaskiya bihi da Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa minhu akwai daga cikin su man sanda wanda ya kauda kai an ga barin su balam yumin bai bada gaskiya ba wa kafa ya isu sa'iran qunuwa bi jahannama da wutan jahannama azaban azaba liman la yuminu ga wanda ba da gaskiya innal ladina kafaru bi ayatina hakika wanda suka kafirce mu ayoyin mu sawfa nuslim da sannan za mu kona su mu shigar da su naran wuta ya ta na fiha su kokkone a ciki kullama nan da ya nuno kowane ya yi jikinsu ta nune ta kone bandan lahun sai musa musu jiludan fata gaira wani ta ba irin wutan duniya ba idan ta babbake ta zama toka ya gama to na lahira ba haka bane sai ta tunduke ta zama toka a sake mai da jikin kamar da ta ci gaba cin azaba shi yake kullama nan da kowane ya yi jikin ya nune ya kone bandan lahun jiludan mu canza gaira hawaninta bi an tu'ada a mai da ita ila hali hala awwali zuwa halin da na farko gayar mu da ganin yadda bata kone ba ne ya zo kuna azaba dan su nan ne azaba ne ya kaso shiddata hudun su goganye da tsananin sa inna allaha kana azizan allah buwaye ne la yuzu shi ba abin da gaje da allah hakimin gwani fi karki ya cikin halittarsa wallazina amanu wannan su kama da gaskiya bil salihati suka aiki na kwarai sanin da filhum za mu shigar da su jannatin gonaki ta jiri min ta ta lanar wanda korama ke gudana garkashinsa to kaga shi ake cewa majazi korama ai bai gudana amma qur'ani sai ya ce korama na gudana a ruwan korama ruwan korama na da gudana majazi yana da yawa a cikin koda a hausa sai a ce sarki ne ya gina masallacin nan ai ba shi ya gina ba majazi ne ai birkiloli suka gina ko da abin nan to shi ne ta jiri min ta ti hallan haru ƙorama na gudana a ruwan ƙorama ke gudana ƙorama na tsaye mai gudana ruwan ne ke to ƙorani yana da yawa haka nan sarari na ababen kaddara wanda wa mafiya a cikin ta abadan har abada lahum fiha azwajun mata ya sun tabbata lahum gare su biya jannan mudakharatun min alkhairi an tarkace su wannan haila matan aljanna ba su haila ba ruwan su wa kullu qadarin da dukkan kazanta ba amma bayan gida aljanna wani ne za mu shigar da su zillan inuwa zalilan mai dawwamammen inuwa ba irin na duniya ba inuwa na gabas wani lokaci yana yamma to na lahira zillan zalilan ne inuwa duk gaba daya aljanna limushi ne ba rana kawo kowane lokaci inuwa ne la tasawu shahum wanda rana bai shafe shi sai ne zillin jannati inuwar aljanna alhamdulillah abinda makaranta muka dace Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mu kullu sha dai da wasu wani hadiya da shi fatiha salatul fatiha ya kana mu ya sallallahu alaihi wasallam salatan kamilatan tamatan jalilatan mukmalatan Allah ya zaba kullu bismillah hawla wala quwwata